الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan dare daren lahadi wanda yake daren asabar wanda ya yi da sha hudu ga watan sha hudu ko sha biyar to sha hudu ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annaba alaihi salatu wasalam daga maka zuwa madina wanda ya yi da biyu ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba a manta ba mun jike a karatun mu darasi na ɗari da sha hudu za mu tashi darasi na ɗari da sha biyar a wannan littafi mai albarka a umdatul ahkam as-sughra inda za mu tashi hadisi mai lamba ta ɗari uku da saba'in da shida idan muke gabatar da wannan littafi a wannan masallaci mai albarka na margari alhaji bashir osman tofa rahmatullahi alaihi inda za mu tashi wannan babi kamar yadda na faɗa ko kitab malin ce kitabul adima littafi ne da zai bayani akan kima abin da za a ci a sha shi zai bayani akan su babu ne mai mahimmanci don malam yana cewa ko malamai suna cewa al'asulu fi ta'ani wa sharabi wa libas al-hillu asali da tushe akan abin da yake abinci da abin ja da kaya shine halalci in dai abinci ne da abin sha da tufafin da za ka sa ku fahimci wannan formular da kyau don rashin fahimtar da za ku ga suna ta shirme wani ma ya kafa kyamara kuma da sunan karantarwa yana ta girme don ka fahimci wannan duk yadda duk yawan datarsa za ka gane bai da nauyi domin asali a ga abin da ya abu abinci da abin sha da tufafi halal ne kuma sun dauko wannan dalilin ne saboda ayan nan ta cikin suratul baqara huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ya halitta muku duk abin da yake ban kasa lakum don ku Allah ya halitta da abinci da abin sha da tufafi gidan ku aka yi shi ne suke faɗa a cikin kawaiin fiqhiyya al-aslu fil ashiya al-ibaha tuke asali a kan duk abin da yake kowane irin abu halacci ne asalin kowane abu domin ya fi yawa inda za a zuwa ba kowa littafi yanzu a ce kowa ya cika buklet ɗinsa da abin da Allah ya halatta sai dai ya fi kaka ce mu mukule domin ba za su kare ba ko amma idan da haramun ne abin da aka haramta sai ka rika haka da kanka kai kai saboda sun an karar da kai ba su da yawa shi sa malam salihul munajjid ma da ya littafi a kawuwan da suke ran haramun ya ce muharramatun istahana bi istahana bi hannas dan mititin da ta biye ku je ni talatin ba wata wata saboda abubuwan da suke na haramun din ba su da yawa ba su da yawa halin din ya fi yawa to shi ne ma da yake gaya mana tushe ba kuma sannan ka'ida ba a haramta wa Allah komai sai abin da ya haramta tunani mutum ya zo yana tunani ya ce ni a gani na kamata kaza ya zama haramu bai wa Allah haka alhalalu ma halalahu Allah wal haramu ma haramahu Allah ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لماذا؟ لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون mutum baya zuwa ya halatta abu ko ya haramta da ka sai da nasi shi na ce to al halal ma ware da alayhi nafsu min al-kitabi wa sunna wa ijma'il umma shine halal da abin da nasi ya zo a kan da nasi qur'ani ko hadisi ko haduwar malamai wannan shi ake cewa halal ba wai ina gani ba dan ba ka san abu ba za ka haramta mana shi ba kai dan ba ka zo akan kanka kamar yadda za mu zo mu ji hadisi dan kana san abu ba za ka halatta shi ba alhali Allah bai halatta ba to mu rike wannan kaga wannan ne ba ka dama amma tattauna za ka yi da wani da zarar ya fara bayanin abubuwan da suke haramun ko wanda ba su halatta ba ko bid'a a addini ka ji ya ɗebo abubuwan da suke na abinci da abin sha da tufafi to bata ma lokaci zai bata maka lokaci zai kan mika da energy ka zai karan ba kawai gwara ka san da ba za ka tattauna to shi ne abin da ma da yake gaya mana nan to kaga kai tsaye ma da yace alhadisu sadisu wa sabahu da ba'da salatu mi'a hadisi na ɗari uku da saba'in da shida an yi na Umar bin Bashir radiyallahu anhuma radiyallahu anhu ya sa amma anhu ma ya kamata ya zama domin da Umar da Bashir dukkan su sahabbai an karbo daga Umar dan Bashir Allah ya kara musu yadda sai ya kala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzo jira da amince Allah ya tabbata a gare shi yana cewa shi ke wa ahwan umanu bi isba'in ila udunayhi ahwa bi ma'ana ashara sai Numan bin Bashir ya nuni ya yi nuni da hannayensa zuwa ga da ɗan yatsun da ya nuna kunnuwansa da yake yi da yana nuna ba ya ji kunnensa ne ya ji yanzu dan Allah wa ta ƙayyata hadisi irin wannan kalmomin ya za su yi sahabban annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa ya ce ya ji kamar hadisin sa da ibn abi waqas da annabi ya ce asa ibn abi waqas ya ce sani aku dunaya wa wa'ahu habi kunne na ya ji kuma na kiyaye kwakwalwa ta zuciya ta ta haddace annabi ya ce kaza wani ya zo ƙarya ne kawai to shi ne yake cewa ya yi nuni a hawa bi ma'ana ashara ashara da romani bi isba an yi ila udunai romani ya yi nuni wato da ƴan yatsunsa zuwa ga kunnuwansa ya ce ya ji annabi ya faɗa me yake inna halala bayyin hakika halal a fili yake shine bayyin ai wazi'a a fili yake karara a bayyana da wal haramu bayyin ita ma harama bayyana take to sai kuma ne wa bainahuma umurun muttabihat amma tsakanin su akwai al'amura masu kama da juna ko masu rikitarwa da ana fassarawa kaga abin da zai rikita ka shi ne yanzu idan haka zo ruwa ne guda biyu an ajiye a gefe za a yi alwala a cikin gwangwanaye biyu shi yaro ya zo kawai ba wanda yana ta fita ne sai kaga idan ka ya ga cewa ya tsallara wa daya ya tsallaru mutanen a cikin gungunci amma baka san wanne bane idan ka zo da wanne za ka yi lada shi ne shi ba ai domin shi wa ne lalla ka san dai guda ɗaya aka zuba amma wanne ne domin najasar ba ta yi yawan da za ka bambance ba ɗan kaɗan ne ya kallara shi shi ne zuba shi ne wa nau ma umurun mustajihan tsakankanin su shi ne akwai masu wayo da ke cewa wai an zo za a yi za a yi wai kaɗe ni a da malamin bidiyo akwai masu kawo wannan ina jin ka duba al-mahallar ma kawo mala ya kawo cewa sai ka zo wai kai alwala na bidiyo in ka kamfaci wannan guda ɗaya sai ka kamfata a wannan guda amma ka ga dai kemistry ya zo zai bambance ai ko ya gane cewa wannan wannan wannan akwai corona virus ne to bai nau ma umurun mushtabihat sai ke la ya'lamu hunna kathirun min an-nas mafi yawan mutane ba su san su ba ita kuma halal ne a cikin take haram ba a fili yake amma mafiya yawan mutane ba su san su ba ita shubha me yake nufi da wannan ashe kaɗan daga cikin mutane sun san su kaɗan daga cikin mutane sun sani me yake nuna ma wannan ka koma ayar cikin ali imran huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab sai Allah yake wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله لأن يأتي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب كلا آية شوفنا ثم بنت آية Allah yake huwa alladhi anzala alayka alkitab Allah yake wanda ya saukar ma da littafi Qur'ani kenan sai yake minhu cikin wannan littafin ayatun muhkamatu akwai ayoyin da suke halalun ne ga guri shine muhkamat hukuncin sa fili ne shine wato a wanda ayatun muhkamatu shine muhkamatu sai Allah yake wa ukharu mutashabihat sannan akwai waɗanda su kuma mutashabihat ba kowa ne yake gane ba shine hunna ummul kitab sannan waɗanda ake gane su da Allah ya ce su suka fi yawa a cikin ɗari ka iya cewa tamanin da biyar duka ɗari ne waɗanda suke a fili shine hunna a wato a ummul kitab din wa ukharu mutashabihat kaɗan ne waɗanda suke mutashabihai fa amma alladhina fi qulubihim zaygun amma waɗanda akwai halaka a cikin zukatansu da karkata zuwa ga halakar sai ya shirya aula ma ta sha ba min hukkiga al fitna sai su rika bin abin da wato ya rikitar da su dan neman fitina kawai domin suna cewa tawili kala uku ne akwai al-mahmud akwai al-mazmum shi mahmudi kala biyu ne kala biyu ne mazmum ko guda daya domin ya ce ma ya alamu ta'awilahu illa Allah da Allah ya ce alif lam mim idan malaman tafsiri su zo fasara da yake cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ne ya san ma'anar wannan shi ne wato Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik kaga wannan kai tsaye ba wanda ya san ma'anar da cewa sai Allah duk da wasu na karambani da muke rubuce sai ya gano cewa alif tana nufin kaza lam tana nufin kaza min tana nufin kaza wannan ba wanda ya san ma'anar da sai Allah to amma akwai tawili da biyu wanda Allah ya sani sannan masu ilimin sun sani shi ne tawili na biyu shi ma abin yabo wanda za ka zo kana ta biya aya alkurani amma baka gane ma me take nufi ba amma sai a samu wani malami misali da aya ta zo ta yi magana a kan cewa ranar alkiyama yau mai kuma ruhu wani mala'ika ta sabban la ya takallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala sawaba sannan wata ayar ta zo ta ce ba wanda yake magana a gaban Allah to sai mutum ya ce ya rike shi ayi an samu cin karo wata ayar ta ce ba za a yi magana ba wata kuma ta ce za a yi ba za a yi ceto ba wata kuma ta ce za a yi kai ta rike ba amma masu ilimi ba ta rike musu ba yanzu za su ɗauki ayoyin guda biyu su haɗa ma hancin su biyu sai abin da ake nufin shi ne kiyama mataki mataki ne station ne by station akwai gurin da in ka ji za a baka dama kai magana akwai gurin da ba a magana ko ta aya ta dauna ta kamar da ka san airport ne idan mutum ya je airport zai ga mataki mataki ne akwai gurin da in ka je kawai kanin za akwai gurin da kai za a gane da kayan ka guri guri ne akwai gurin da magana za a yi ma akwai gurin da ba bukatar magana to saboda haka kaga kai baka san ma'anar ba amma ma shi ne sun sani Allah ba kuma ya sani wannan tawilin guda biyu duk abu ne mai kyau na uku shine wanda za a murƙe aya a murƙe ta istawa ka ce istawla ta kafin ya ka murƙe ta ko ka ce Allah wani hutun sarki ya ba wa kansa wata zuba ga lokaci ba haka ba haka ake nufi ba wannan shine kamar shine lilu ayatin muhkamatin hunna ummul kitab wa ukhra mutajabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun yattabi'una ma tashabaha amanu tiga alfitnati wa tiga ta'wili ta'wili an shine mulki aya yake wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah to kaga nan ku bayyana da kyau idan kace wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah kai wakafi anan wanda kake nufi tawilin farko ba wanda ya zama a nasa sai Allah to kana nufin wannan da ba wanda ya sani sai Allah da shi kake ne amma idan kai adadi ka haɗe kace wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikuna fil ilmi to ba da nabi kake ne ba wanda ya san fassararsa sai Allah da da tabbatar su cikin ilimi to kaga abin da yake za a iya sanin ba da sanin yake nufi malamai sun sani mataki na biyu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilm wannan wa mutum sai zama hadisi akai يقولون آمنا به كل من عند من عند ربنا sannan idan suka zo gurin da yake ba gane ma'anar da wasu masu ilimi tabbatattuwa ilimi za su gaba ɗaya daga Allah yake alif lam mun yadda nun sadi duk mun yadda daga Allah yake kuma qur'ani ne mun yadda abin da Allah yake nufi ce ba ga su sani bari imani kullun amanna bi kullun min inda rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba ma yin izin jini akan wannan ba ma abota hankali ba shi ne ulul albab to nan shi ma da Allah yake la ya'lamu wannan kafirun min nas ba wanda ya san su mai mabiya yawan mutane ba su san su ba to a ke kaɗan sun san su ne masu ilimi fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamu in kai maka sani wata tambayi masu ilimi za su gaya ma ba ma nita karshe ba har duk wanda ya kiyaye su ba wanda ya kauce su ba ya kiyaye ta istabra al-yumini idilini to ya kubutar da addininsa akwai da yawa idan mutum yana karanta ibn da kayyim shaykhul islam imam al-ghazali da sauran da suke bayani akan shubha da wara'u kai tsantsai tsakanin alwara'u wa zuhud za ka ga yadda suke gudun duniya mutum yana kaucewa abin da yake halal ma dan kai ya fada wa haramu su a zamanin magabata ba ya ƙi halal ya ƙi haram dawa ba san ta ba gaba ɗaya halal ɗin ma ko rasa ciki dan kan gudun fadawa cikin me cikin haram to amma mun yanzu haram din aka kore gudun ba an kore ta neman da ake wani inda take a kore mata gudu ita ma yanzu ta kanta take to shi ne ma da yake gaya mana duk wanda ya kauce mutuwa ya kubutar da addininsa wa irin yi da mutuncinsa mutuncin gama zai kubuta zai kubuta wa man waqa fi shubuhat duk wanda ya bada wa shubuha kuwa waqa fi haram to ya bada cikin haram da abin da ya zama da shubuha a kansa kawai ka kauce wa shine annabi ya bada misali yace karai kamar mai kiwo ne ya hada yake kiwo haula da ba a gefen shi ai za ga wanda ya kado dabbobi akwai garejin lafiyar da yake zuwa ya yi ciwo a gurin wanda za a ga abin da yake kawo rigima ka tsallaka a jirgin da ba naka ba za iya gurin da za su yi noma ciwo sai su shiga gonar wani su masa kaya sai matsala ta faru tsakanin fulani da manoma saboda haka sai ce kamar mai ciwo ne da yake ciwo a gefen jirgi yusufu an yarda a jirgi sai kusa ya afka a cikin wannan jirgin ya dole na ta kula da za ga har wasu ma suna amfani da karnuka karan an koyar da shi zai tawo ya ga iya layi da dabbobin su za su kiwo idan saniya ta zo za ta shiga wani gurin ta tsallake layin nan kare da kudu zai zo da kiwuyanta ta koma iya girbin lantin nan nan kaɗai za ta koma ta yi saboda gudun kawai take shiga gurin da ba nasu ba to shi ma amfanin makiyayi kenan zai ta dubawa domin kake shiga shingen da ba nasu ba to sai yake yusufu an yarda a dini ai an yarda a dini a wajen ruwaya ya afka ko ya kiwo a ciki ala jan nabi yake duk ku saurara wa inna bi kulli malikin shiba kowane sarki yana da iyaka iyakar sarkin Kano ai Kano ko yana da alaka da Adamawa ba shi da wuri ya tsallake bodarsa an fahimta da ko lalilan Adamawa iyakarsa Adamawa shehun barno iyakarsa barno to shi ne wannan magana da ake kowane sarki da iyakarsa to sai yake cewa alamu saurara wa inna himan lahi to ku sani iyakar Allah kuwa dokar Allah shi ne ma'arimu abin da ya haramta wala ta ta'addu hududahu wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa wannan iyaka shi ne Allah ya haramta ma yake wala taqrabu zina يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان دي إياك يا الله يا إما إياك فرقه وشيء وإن حمى الله محارمه ألا متوررا وإن في الجسد مضغة لما يجين بك يا أبو وتطوغة إذا صلحت إن هذا يوم صلح الجسد كله دكا بك يا إله وإذا فسد كما قاتفوا فسد الجسد كله ذكر الجسية بس ألا يملك دورها وهي القلب التي الزوجية شيزا لقمان الحكيم وترى لا ينكع فيها سيدي ولنزا je ka ka ɗauko ma abin da ya fi komai mahimmanci a cikin akuyan nan wa'azin zai mara aikace da ɗan ya je kalli dabba ya kare mata kallo ya kalle ta da kyau shi ya ɗauko zuciyarta shi ya kawo ba shi ya rabu da shi wannan karatun da yau ya wuce sai da kwana biyu kuma yanka dabba sai kuma cewa da ya ka ɗauko abu da ya fi komai muni a cikinta da yaron ya je sai kuma ɗauko zuciya ya kawo sai yake ka fahimci karatu da kyau kun ga wannan jini wannan hadisi aiko yau wa idan zan hal salat da kan kullu shine ka ga in ka daru ba ka da matsala dan goma ka tana aiki ne ne idan ku ta baci an samu matsala gidan mutum ya samu matsala duk wani matsala da kake gani a rayuwa kamar jiya ne muna tattauna da wani na ce masa akan muna tattauna da shi akan matsala hasada na ce ina yau faɗa a karatu in kana ji cewa da mahassadi ya fahimta da kyau da zai gane wanda yake wa hasada Allah ya ba shi wani abu ne don sa amfana a gidan ku yanzu ku talatin Allah ya ɗaga wani ya ba shi kuɗi ya zama biloniya to ya ba shi ne don ku amfana ku ishirin da tara nan da sauran mutane shi ne asalin ba shi kuɗin ba wai don ki amfana shi kaɗai ba wallahi an ba shi don ku amfana domin wani abu zai zai yanzu ɗanin ku ya samu a cikin jamba mai kudin a cikin shi ne bayan za a yi ban magana a ce to wani ya samu a cikin jamba dubu ɗari biyu da hamsin za a biya ya ce to ba matsala a turo a kawo ya tura kudin kaga don ku amfana Allah ya bari imamu kami ya samu haka ne haka ne ne ne yake da shi nace masa sai akwai matsalar da zai ka kwana uku kana neman hali a kan da baka samu ka kira wani malamin ka ya ce duba littafi kaza ka je littafin ka ga mu binciken ka bawo wani littafin ma ba ka da shi ka tafi library ko ka je ka aro ka duba kwana uku amma matsala na faruwa a gidan ku a minti talatin wannan matsalar a minti talatin za ka gaya mu kai kwanan ka uku kana bincike a kai ko a minti talatin ka faɗa kaga dan zuwa dan sa amfana Allah ya baka ilimi to da ma da biya mai wannan da ba zai ba domin duk wanda Allah ya yi wa wata baiwa a tare da ku ya yi don ku amfana sai ka zauna lafiya an fahimta da kyau ko to wannan shi ne da zarar zuciya ta kyau to komai ya gyaru idan ta ɓaci komai ya ɓaci kuma ita ce za ta wahalar da kai idan yanzu duk yadda kankanta rabiya ne duk kankanta sanye na damuwa ne ka rike shi ka sa wa zuciyarka duk yadda kake ganin sa kankani in zai yi nauyi na ba wani misali jiya da muna wani tattauna sai na ce da ke mun takardar nan na ce wani misali da psychologist suke yi zan ba sai na ce ka ganta ba komai ba ce a yi ko wace yi sai na ce wani da za ta jima ban karɓa wayarwa za ta yi domin damun ka zafi to ban da za a ce wannan takardar na ce rike mu kuma karo wata in tsara ba ana nan kuma karo irin su ta tsara ba su daga gan za ka wasa da suka ce haba me za ka yi nauyi za ku ba to haka duk wani abin damuwa ya kai ka kaji zuciya duk kankantar sa ya dame ka wannan duk kankantar sa to karke shi wani abu ya dame ka ko me shi ne abin da wani psychologist ya ce ya ce ba kamar kofi ne kana gani ba komai a cikin a ce empty kofi da ke mu ya ce kana rike da shi zai ce ka sai da bashi misali ya ce ka taɓa ganin yadda alazai suke yi in za su tafi juba za ku tafi da dai cijo aka ce hajiya ba ba kyalorin jannan da Allah karki ɗauka ta ce wallahi ce ta ɗauka to shi ke ana ga wata kuma ganin roba ta ɗauka kafin ku je gurin jiba za ka biyo ka tambaye ta kaga za ka rita zuwa da kika ba ba wannan jiba kale ta wallahi za ta zuwa irin mutanen mu da za ka ga ba nan na ganin wata dattijuwa yan Najeriya ta hado doka ya haka yan wajen na har wato har bidiyo ake mata wallahi kafin a je gurin jiba duk ta zuwa da ko wanda gani a masu lemo a hanya masu ruwa duk masu abinci sai ta karɓi nawa ta tara tim aka ce mata dariya kowa da an ganta zai a dariya kafin a ta zuwa hoton kiyamar ke na ai to saboda haka wannan shi ne wannan hadisin yana da yadda ji hadisan da imam ahmad bin hanbal yake cewa yana ji hadisai guda hudu da suka kunshi addini duka ibn jarir kai shi ma abin da ya gawa shi ne gawa da hakan kenan to abu a dai wani sun kunshi addini in ka kiyaye shi ne wani abul hasan abul hasan al-mu'afiri al-andalusi ya gawo a cikin wani bayyani da ya guda biyu shi gawo hadisan guda hudu cewa an kai ne suka fahimci su ka fahimci addini yace umdatu dini inda na kalimatu arba'un min kalami khairil bariya fi itaki shubahati wal hal wa da'a ma laysa anika wa amalan nabiyya duka hadisan ke umdatu dini inda na kalimatu yace jinkin addini a gurin mu abubuwa hudu ne hadisai hudu ne eh wata kalmomi ne sai arba'un wanda suke guda hudu min kalamin khairul bariya daga zancen wato mafi a wato mafi wato fifiko cikin halitta shi ne annabi alaihi salatu wassalam shi ne na farko ittaqi shubahati shi ne wannan hadisi innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustarihat shi ne na daya sai ce wa zahad hadisin izhad ko wato ina harshe duniya ya shi bukan la wal haddi ma inda na su shi bukan la ka kiyaye duniya Allah zai soka ka kiyaye abin hannun mutane sai mutane su soka wannan ka'ida ce mai kyau kaga hadisi na biyu kenan na uku wa dama laita ya anika min hutun islamin mari sharhuhu ma la ya anika yana da kyawun musulunci mutum ya bar abin da abin da haka kuke cewa da hausa wani abin da ba ruwan tsawa an ji al'amur bil ma'ruf ka bar abin da ba zai amfani ka ba ba abin da ba ruwan ka ba yanzu kawai yaro ka mu da suna ta faɗa ai ba ruwan ka sai ka kaje su ai da amru bil ma'ruf ba haka ake nufi ba da yawa haka mutane ba wani yake masara ai wanda ta ga jawa ya haddace ja an ce tarku ma la ya ni ja a ba ka fahimci hadisin ba tarku ma la ya ni ba haka ake nufi ba a ka bar abin da ba zai amfane ka ba yanzu umarni da kyakkyawan aiki ai zai amfane ka hani da mummuna zai amfane ka ba zai jefa mutum matsalolin da muke ciki mai yanzu lakin al'amru bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar kawai kuma yaran mutum fara gamsuwa da cewa wai ai tunda ma ruwan kawai ba ruwan ka zafi abin da suke sun yi da matsalolin mu suka yawa ina ji juma'a biyu ko uku na fito da tafi masallacin juma'a Usman bin Affan amma fara hudu ba na makara na taho kawai sai na ga yara a daidai kofar gidana sun kai sun goma yaro ɗaya daga cikinsu ya buɗe sauran sai almajirai ne ba ya kunna musu waya a fitin pornography suna ta kallo ba ma ba su ke kallo ba ina mutuwa zai ce kai kai ana hutuwa kai ma kai mutu wata hutuwa a nan to ku tashi sai suka tashi tun da kofar gidana ne ki warware canza su koma kofar gidan wani sai aka yi gaba su koma kofar gidan kusa da ni kuma kofar gidan yayana ne na ɗan zai hannu wani abu a ke san san da kuɗi aka yi tun da yawa gidan gidana sun ba kofar gidana ai dole ya ne a biyo da zan yi sai na ga wani can a tsallake kofar tsallake ne ku to kai ba yanzu aka tashe ku ba ya tashe su nan ma ya gobe su kawo kuɗi na biyu kenan sai suka yi gaba muna da wani mai tireda sai suka koma nan tun da nan ba kofar gidan ko a bane bari su dawo mai tireda kawai ya ci gaba suka ƙara kewaye wani ba ake ba wallahi na so har zan wuce har na wuce su sai na dawo ina dawo je na saboda gaba ɗaya a ɗaya ki da ni wato ba ni na su sai ni ba ma san na zo kansu ba kawai sai na fuske waya sai na tafiya da masallaci haka suka rika bi da an masallaci har aka idan da sallah suka biyo su sai tsare ku zan wallahi ni ba da makaranta ne wallahi duka zan mu sai na bawa mai gire da wayar na ce ka ajiye mu karka duk wanda zai zo karka bari sai ka rika gayya to har ina nan wata ran wai da kake mu sun zo wai da wani civil defense wai ne ne kira ne gine da zai rika faɗa nake duk ne na baka kira da ba ai ko nake civil defense din yazo nake to duk ma dai ne wannan ba da wayar ba sai ya zo civil defense saboda haka daga baya ne har zuwa yanzu da tun da nake muku sati biyu har yau wai tara kuɗi na har yau saboda haka sai wani ya zo babban ya ce wallahi wayar ɗan yaron ta ba su ce ɗauko na ce aiki aka yi tsoro da civil defense da shi nake so ya ce wallahi ƙarya ne wani ne zai wuce kawai na ce kai ai so ne a ce da civil defense to wannan abin da muka saka shi ya janyo ƴaƴan mu suka lalace kowa yana jin wai tunda ba ɗan ka bane shi kenan wallahi ya janyo wannan matsalolin da muke ciki gaba ɗaya muke cikin su shi kuma ka'ida in ka kula da ɗan wani kai ma Allah zai kula da naka shi ne ka'ida to duk da ba ma garin dai ka gamsu da cewa ɗan kowa naka ne to Allah zai kula da naka amma in ya kuɗi ku za ku yi to Allah zai baka da kanka ina faɗa har yau bana manta wanda daga cikin da ya ya sunan dan kurma na wasa wata ilu ko garba ilu wata nan muna makaranta allo har yau na kasa manta wannan malamin ana karatu kun san makaratu makaranta allo rubewa ake a sai malam yana fi saboda haka malam ya yi gida kafin ya fito malayin biyu ne Allah ya ji kansa saboda haka kafin ya fito sai kawai aka fara irin jera ana surutu wasu na karatu wasu na yi wucewa zai yi bulalan na can benci kawai wucewa zai da yin abin da yake ciki har yau gaba sai da yin bulalan sai ya rika irin dukan nan gaba har yau aka rude sai a je bulalan ya gaba har yau guda ka ta manta wannan abu haka iyaye suke a da haka suke yi ko ga wucewa kawai ya zo yi amma ni har yanzu ma ana manta shi abubuwan da ya bani tarbiyya na wannan abu to saboda haka wannan shi ne lallai abin da ya kamata mu lura mu kiyaye ma la ya hadisi abin da ba zai amfane ka ba shi ake ne na hudu shine wa amalan na duniya sannan kuma ka yi amfani da innamal a'malu duniya wayannan hadisan guda hudu wasu malamai suka ce su ne amdatu dini wasu malamai da suka fara da sai suka ce da ba su wani suka guda uku kawai suka ce innamal a'malu duniya man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu وهو رد النوم كما إن الحلال بين wasu malamai hukun da suka ɗiba kuma hudun nan da na kawo su ne suka ce tushen addini saboda haka sai mai kokari mu ce me za mu koya karkashin wannan hadisi na farko hadal hadisi huwa hadal hadisin da ke alaiha madaruki ka ji magana da ne yanzu in addini tushen addini akan da yake tafiya domin yana da fa'idoji masu yawa domin yana cikin malami wa huwa min al-hadisi al-izam allati istamala ala usul shari'ati kulliha domin yana da daga cikin manya manyan hadisai da suke kunshi al'amuran addini duka kaga yanzu da aka zo ana magana akan hurmat alaikum al-maitatu والدم ولحم الخنزير وما أريد لغير الله به والمنخنقة والموقوذة إلى آخر الآية أي bisa ba su zaka idan ya ce amma na halar ba ga su nan ba iyaka sai aka gaya ma iya haramatun domin su ne kaɗan ba su da yawa da Allah ya shekar a jami'a abubuwan da suka fi biya abubuwan da aka bari a sha sun fi biyan daji ne kan sai ka ga wannan da ana ya ce kara yi zina sai ce a wurin mata hudu sauki mata ne kuma ma su kuma wa su kuma aka wa su kuma iya wayan nan guda goma sha ɗaya da aka gaya ma ko goma sha da aka gaya ma sai aka ce ban da su duk matan da ka gani ka aura in ki da guli za ka ba su da yawa to duk abin da Allah ya haramta وإن لم يكن بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الطيب إلا ما يتلى عليكم حرمت عليكم كده haka ba da gaske ce saboda haka alfarmar ta fi yawa ta fi yawa ba ma haƙi tsakanin su da abin da aka haramta ba haƙi barawo da zai yi haƙuri da yi ta ba ko wallahi wannan abin da ya taka za a bai za a bai sai da ali ya taɓa zuwa wajen wani ya zo zai ya tsaya a wani guri masallaci ne ba zai yi sallah sai wani matashi sai zo ya rike masa abin hawan sarakumi ne daga ka a cikin wuyar sarakumin kuɗi ne a ciki irin abin da mutum ya zo yadda ake wa iyaye a da in mutum ya zo a karɓi kaya dan na ce a da domin yanzu ina daɗewa ban gani ba eh in ma yan mutum ne ya zo za a ce wa daga baban ku da ya dawo kai ka je ka karɓa ke yawwa saboda haka amma da ba kai ne ba ɗan gida ne yake karɓo kayan da tijan saboda haka kawai sai sai da albayan ya fito yana fitowa sai ya ga sai zo da kan jikin wuyar jikin rakuma an kwanje da an gudu ba saurayin ya gudu sai da kai ita da ya yi hakuri filin bawa wannan kirkin da ya mata ya wuce da kawai yana jin a zuciyarsa na fito wannan matakin bari in bashi wannan abu kuma haramun zaƙinta da mun jijiyar ne ko da iri wanda ya sami kuɗi za ku in bayan ya cinye kuɗin ka tabbe shi da yi ka kai shi wani damuwa ce za ta kama zuciyarsa wanda ya jira daɗin mulki biyar ne kacal domin manzanci bai da nutsuwa ita kuma saduwa tana buƙatar nutsuwa hankalin ka ya kwanta shi sa daga ji abubuwan da malamai zai kawowa wanda suka san asirarin juma'a ai suna buƙatar wannan nutsuwar da kwanciyar hankali to ba nutsuwa kuma mutum ko a hoton da shi bai da nutsuwa to saboda haka kaga wannan shi ne to shi ne malai yake gaya mana a nan cewa ita wannan hadisin na farko ce na biyu alhasu ala isyanil halal wa jinabul haram an kwadaitar da kai abu da zai kewa halal da nisanta haram na uku albasu ala sinabil umuri almustabi biha wal imsaku anha mutum ya rika bincike akan abubuwan da suke masu rikitarwa baka ji abin da hadisi yake ba dama ya ji buka ila mala ya ruka sai annabi ya ce wani ismu ma haka ko ma haka da ana farka fada a luga ko a shadda ko a yi tafsiri zunubi shine abin da yake ma kai tsoro a zuciya duk abin da kaga yanzu ka tambayi mai shadda ba lokacin fara shadda ba za ka ɓoye da yake in dai ba ya ga wurin da ba za ka mai shadda ba ba ya fito da yake in ka ga yana fito da yake a hanya yana yawo wannan ya daɗe yana yi ya ga wurin da yake amma zaman nan kan da ba baya fito da ita ko ne ne me yasa domin zunubi al-ithm ma hakka fi nafsi wa karita an yadani alayhi nas kuma kake in mutane su gani yanzu da zaka tafi makarantar nan ka rugo mu da akam kana jin kunyar wani ya gani ba wata kunya da kake domin ba laifi kai ba ba laifi kai ba amma idan abin zunubi ne ko za ka ga takarar san ba ya so kowa ya gani to idan abin da yanzu mun ka gano wani za ka tsuya ya fara ba ka alamta maka cewa wannan abin zunubi ne domin abin kirki ba a tsuya a kansa shi ne wa idun ma haka fi nafsi wa karita an yaddani alaihi nas na hudu annuji anil umuri al-mujibati li su'il zann ka ne san ta abubuwan al'amuran da wato wato za su jefa ka cikin mummunan zato shi ne taɓa ba da wani misali na ce yanzu wanda zai ke gurin da ake sai da giya teburin giya amma da yi zaura shi zai ce a bi kuma coca cola shi coca cola ya sha in wani ya je a gari ya ta gan yana zai giya in ya yi me kai gurin ma'adin shuham ya yi saboda haka duk masu da ake zai da duk kuraren zai da yau sai ka je nan ai kawai ya kai aka maka a leda ka bar gurin kana cikin matsala domin wani zai ce an zama ka a leda to shi ne ma wani na kyau sai na ya ce ka guje su dan kan wani ya tsora ma gudu da wasu kuma kai ka janyo wannan suna da yawa bari mu je gaba ما ليس الحديث السابع والسبعون بعد ثلاثمائة حديثنا دليل أكل سبعين دبقي أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا الزمن بمر زهران زهران إني أنا سمعني يجي من جسو شين أنفجنا من بيوني زمو بمر زهران أول قيد أجي كلا زمر زهران yanzu gurin can wajen makani yanzu gurin za ka yi awanci da kana tafiya kafin ka je gurin daga makka ya kai kilomita talatin maro zahra kilomita talatin yanzu kuma gurin wadi fatima ake kiransa ba da wannan suna ake kiransa wadi fatima in ka je ka tambayi musamman sababbin ɗalibai wanda ba su abin da ba marar zaharan kan tambayi ko dai kana da ilimi ya sani amma dan gari wani kace mau wani zaharan mataji bai san da yake kace wani Fatima shine wannan gurin fatakal qawmu fatakal qawmu saboda haka sai mutane suka wato rika tafiya ana ta rugawa ana ta gudu falaka buje suka gaji domin zomo ba wuce ma cewa kowa ya ci zomo ya ci gudu saboda haka ana bin da kuma domo ba tsayawa ne ba sai ga biyan da mutane masu bin nasa su masu so su farautar sa falaga ku suka gani ana tsammani ya ce wa da rasuwa ne kuma Allah ya ce bai yi sai rai ki zo man ba a rasuwa na kama ki ba dai ki biya a ba talha sai na zo wa mijin mahaifiya ta shine Abu Talha na zo da wannan zoman fa da ba ana zuwa sai yanka wa ba ta ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wariha wa faqiha sai annabi alaihi salatu sai aika annabi alaihi salatu wa salam da wani bangare na jikinta da kuma cinya kafa da cinya ya aika wa annabi alaihi salatu wa salam shi Abu Talha fa kabila hu annabi ya karba da yake nunawa shi ne malam zai gaya mana nan na ɗaya jawazu akli arnabi wa ilmi ya halatta a ci domo kuma a yawa ya halatta a ci naman domo na biyu jawazu istisharatu sayyid oke a sai ya kunu malikan lisa'ili eh duk wanda ya yi farauta abin da ya kamo nasa ne shi ya mallaka nasa ne kaga wannan yan farauta ya kansa ake yi rigima ko wajen haɗawa sai ce an kowa ya kamo za a haɗa haraba to sai kaga yawanci rigima yan farauta a nan take ko kuma a biyo da wani ya ce su suka hari to a nan rigima ce na uku jawabin hidayi ma sida ya halatta kai kyauta da abin da kai wa farauta na hudu kabulin hadiya wa in kana sabira au qalila karɓa kyauta ko kaɗan ce domin kyauta duk wanda ya ba kyauta girmama ka yake kuma kaunar ka yake amfanin kyauta shi za a nan yake karɓar kyauta sadaka ko tausayin ka ake yi shine bambanci shi za a tambaye ka wace ta fi falala ba hadi na farko ka ce saboda annabi yana karɓar kyauta na biyu saboda ne saboda girmamawa dai an fahimta da kyau ko yawa ba ma haɗi ita kwa sadaka duk wanda ya baka sadaka to sai yake yi kyauta kuwa za ka iya bin mutum kuɗi kuma yi ma kyauta domin ita kyauta hali ne eh wani za ga mai kuɗi ne amma bai da kyauta an fahimta da kyau ko yawa to saboda haka hali ɗabi'a ce ɗabi'a ce to duk wanda ya ba kyauta duk kankantar da kakkare na shi za a ke ba da misali a ce wata dattijuwa ta kai wa marigayi ɗanta ta tsintsiya Allah ya ji kansa tsintsiya da kuka ya karɓa ya ji daɗin wannan abu kuma ya wata goma shi ita kyauta ba a raina shi za a zama duk wanda ya gama kyauta sai ya karɓa amma sadaka haka rule ita zai ce ba mace saboda haka duk kankantarta wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqbaluha wa yujibu alaiha har da kunci annabi yake bayarwa an kawo masa kyauta fa yan baki an yi shi'a hadal khulu bayan almu'minin kunji ya kamata a yada wannan dabi'a tsakanin mu'minai in ba ka yi kyauta jiya na ga yawa mata muna karatu na ce in kina in kika kudin ki baya da duwawu kawai taskancewa kike yi in yanzu kawai a banki kake sa wallahi tallahi za ka ga sai Allah ya mu'amalance ka da wannan dabi'a amma wallahi in bayarwa ya fi samu wallahi da kake kyauta da za ka kudin ka ya fi zuwa na ga a wasu matan aure muna karatu na ce ko dubu goma na bayar a gidana na fita zan samu hamsin sai da wata mata ta ce ya kamata a gare ni a rika faɗa wannan karatun ba kawai mana jan ba sa jin wannan karatun nake suna ji mana wallahi ko a gidan ka kai alheri sai Allah ya saka ba shi sa kuskure ne ka je producer a shobi yote ba ne kuɗin ku ya fito na albashi ka biyo wannan masu surutu a kar ka biyo musu shi ta surutu suna aikin banza amma an yau kaza kar ka yi ka biya da niyyar cewa neman lada kake yi za ka zama Allah zai ba ko nawa za ka kake ka je buhun shinkafa ka je taliya ka ka sa a ranka cewa lada kake ne ba ka ka yi wannan masu domin ba ka haɗu za ka ji aishin duru wasu ta faɗan maganganu ayyukan banza amma an yi kaza kaza ba sa godewa ba sa a ai tun da kana kowar zai kama su malam ka'ida ce sai ka bayar to saboda haka mutum ya koyi wannan ɗabi'a mai bayarwa ya fi samu اللهم آتهم فيك سلفا ويقول الآخر اللهم آتهم فيك سلفا haka malaiku ne kullum suke faɗa yau ma suna nan suna faɗa ya Allah duk maroci Allah ka haɗa shi da azara ya yi kwasan ta tafayi sai ya je ya sikirin wallahi sai ya je ya kuɗin an yi an yi da shi ba da dukiyar za a yi wani abu a haɗin gwiwa ne a cikin gida ya ƙi amma ya gudu ya faɗin da ta ta fi fikirin. to yin wani na abubuwan da yana da kyau mu kiyaye yana da kyau to shi ne ma da yake yana da kyau a yaya su tsakanin mutane sannan na biyar tawazu rasul sallallahu alaihi wasallam an an da kai na annabi kaga a kawo annabi alaihi salatu wasallam wani abu da kai kai ne sai ka gaba an raina ka kawai mutum yanzu ya yanka a gidan da ya aiko ma da tun yanzu tun yanzu ba kana siya mun ango ba ce gaji a ba siya mun misali eh tun yanzu ba wani roban guda ba tun ya to wannan yana nuna tawazu annabi wa husnul khuluqi da kuma wato kyawawan ɗabi'unsa kan malaunar? to ayo muka dawo dama eh to za mu tsaya ana abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ya Allah ya yafe mana amma akwai tambaya ko assalamu alaikum wa rahmatullah ma da yake idan mutum dabbarsa da yake kiwo ta mutu sai ya kai gidansu ya siyar shin akwai laifi akwai don ba a je da mushi sai dai ka je ka ba su kawai yawwa an fahimta da kyau ko yawwa sai misali sai ya kayar sai wani ya tsinka ya je ya kai sai suka ba shi ladan kawowa wannan daban don ba shi wani je ba an fahimta da kyau ko sai da muke haramun ne haramun ne wani ma da laifin wani maitatu idan mutum ya ce da muke ya ci muke Allah ya kiyaye akwai akwai dan uwa mala abba gaskiya a zaune da dan su yara suna biyan kwana wajen biyar kenan dan sa abdullahi to muna roƙon Allah wani hukun sarki ya ba sa hakuri mu rana ya rage kanwa kamar yadda aka sani satin da ya wuce to muna roƙon Allah ya ji kansu gaba daya Allah madaukakin sarki ya yafe musu Allah madaukakin sarki ya kula da bayan su muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da tsohon sa madaukaka da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mu ne marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ki ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ki ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da tsohon sa madaukaka dukkan martani marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ya kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunan da kyawawa kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman ta da matsala da tashin hankali Allah ka mai da shi kawo gani da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya shi ka ba mu yi kumbunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya shi ka ba mu yi kumbunta mata Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa lat umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين